بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شا بكوي نكو شا بكوي قوة ذو hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1440 wanda ya daidai da 20 ga watan bakwai shekara ta 2019 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin unguwar hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin muqaddimatul iziya lil jama'atul azhariya a littafi ne wallafar babban malami abil hassan ashadili rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na uku a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun shiga cikin wato babi na farko a wannan littafin wanda malai ce babi ne da zai yi bayani a cikinsa akan abin da ya shafi tsarki wanda kuma a lokaci da muka shiga cikin babin malam ya fara yi mana bayani akan hukunce-hukuncen ruwa wanda ruwa shine asali wajen ainihin wato kawar da najasa ya kawo mana ayar wa an zalna minas sama'i ma'an tahura sannan kuma a ƙarƙashin wannan ya ci gaba da faɗar kashe-kashen ruwa ya ce akwai alma'u tahur akwai at-tahir akwai kuma an-najis ma'ana at-tahur shine ma kana tahirin fi nafsihi mutahiran li ghairi kaman wani ruwa kenan yace kaman ruwan kogi kaman na rijiya kaman na sama sharadi kawai kada ya zamanto an samu ɗaya daga cikin sufofinsa guda uku ta canza ko dai launinsa ko ɗanɗanansa ko kuma sansanansa sannan ya ce akwai ruwa na biyu shine alma'u tahir shine ruwan da ainihin wato wani abu mai tsarki ya shiga kuma ya yi tasiri a kansa ya canza masa launi ko ɗanɗano ko sansano to wannan ruwan ya ce shi ruwa ne mai tsarki a karan kansa amma ba zai yi wa mutum tsarki ba sannan ruwa na uku shine ruwa wanda yake na wato wanda ya zama najasa shine ruwan da najasa ta shiga ciki kuma ta yi tasiri a kansa ta canza masa launi ko ta canza masa ɗanɗano ko ta canza masa sansano to wannan ruwa ya rikide daga ruwa ya koma najasa to abinda za mu ɗan bi shine kawai malam ya yi ta kawo mana karatun ba mu ji wasu dalilai da malam ya dogara da su ba wajen gina hukunce-hukuncen da mawa karanta to su ne za mu ɗan bi da kuma zantuttukan malamai akan haka cikin sharhin wannan littafi da za mu ci gaba da ɗan tsitsanta da kuma bibiyar ainihin wato littafin a doktor mansur muhammad mansur sokoto mai suna fathul bariya wato sharhi ne wanda yawa wannan littafi ainihin wato muqaddimatul iziya mujalladi biyu ne ya yi kokari sosai ya ainihin wato faɗaɗa bayani ya kawo dalilai kamar yadda ka mun karanta hallul masail to haka shi ma yawa iziya wannan irin gata allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi ya ce malamai sun yi ijimai akan cewa gaba ɗaya nau'o'in ruwa ko dai su zama ɗahiratun fi nafsiya mutahhiratun li ghairiha wannan ijma'i ne na malamai cewa nau'o'in ruwa akwai ɗahiratun li nafsiha mutahhiratun li ghairiha wa hadha huwa alladhi yusamma bil ma'il mutlaq wannan shi ake nufi da al ma'ul mutlaq shine wanda ya zamanto ainihin wato mai tsarki akan kansa kuma mai tsarkakewa ga waninsa alladhi yaqau alaihi ismul ma mutlaqan li'annahu baqin ala asli ala asalin khilka lam yugayyirhu shay'un wato yana nan a asalin halittarsa ta ruwa babu wani abu da ya canza shi sadan sai malam kuma ya ce akwai kamar misalin wannan ruwan shine akwai ruwan kogi rijiya da kuma ruwan sama da kuma wasu da wani ruwan da za a iya riskarwa duk da irin waɗannan kamar ma'ul uyun da kuma yanabe da al'anhar da audiya da athuluj azabiya ko azaiba ma'ana akwai idanun ruwa akwai ruwan da yake ɓuɓɓugowa akwai ruwan ƙorama akwai ruwan ainihin audiya wato wato abin da ya shafi wato kwarurruka da kwazazzabai sannan akwai kankara wadda take narkewa wannan duk gaba ɗayansu za ga ruwa ne mai tsarki hujjar da take nuna tsarkin waɗannan abubuwa akwai shi ruwan kogi akwai hadithi wanda imam bukhari a imam ahmad kai imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad ɗinsa da imam abu dawud a cikin sunan ɗinsa da imam turmidi shi ma da imam nasa'i da ibn maja da imam darimi a cikin alwudu kuma yana cikin silsilatul ahadisu silsilatul ahadithu sahiha sannan ya zo dai a cikin irwa'ul galil na ainihin wato sheik nasiruddin albani wato wanda yake magana akan ruwa wato ruwan kogi ya ce huwa ɗahuru ma'uhu alhillu maita maitatuhu ma'ana ruwan kogi ruwa ne mai tsarki kuma mushansa halal ne wanda wannan hadithi ne wanda yake ingantacce sahihin hadithi ne wanda yake nuna tsarkin ruwan kogi sannan akwai ainihin wato a wato akwai kuma alma'u tahir shine wanda yake wato mai tsarki shi a karan kansa wanda kuma in an yi tsarki da shi tsarkin bai yi ba wannan sai dai amfani da shi a abin da ya shafi al'ada ba za a yi amfani da shi a abin da ya shafi ibada ba to a nan mamalin ke cewa babu saɓani tsakanin malamai a cikin tsarkakar ruwan da ya cakuɗa ya gauraya da abu mai tsarki matuƙar zashi ba فإذا سقط في الماء شيء من الورد أو الزعفران أو الصابون yake cewa idan wani abu ya fada cikin ruwa ko dai turaren za'afaran ko ward ko kuma sabulu wa kana yasiran kuma ya zamanto abin da ya shiga cikin ruwan dan kaɗan ne walam yugayyir ahada awsafi bai canza ɗaya daga cikin sufofinsa ba jazal wudu'u bihi wannan ruwan ya halatta yi tsarki da shi ay alwala da shi li'annahu sallallahu alaihi wa sallam domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ightasala ya yi wanka huwa wa zaujatuhu da shi da matarsa min jafnatin wato da wani baho ko ainihin wato wani masaki fiha atharul ajin wanda akwai alama da kuma ragowar ragowar ainihin wato kullu a ciki amma kuma da haka aka abin nan aka yayi ainihin wato wanka da shi akwai atharul ajin a ciki kuma yayi wanka da shi kaga kenan dan an samu athar na wani abu ya shiga cikin ruwa wannan baya nuna cewa ruwan in dai abu mai tsarki ne kuma kaɗan ne bai canza sufofin ruwan ko ɗanɗanansa ko sansanansa ba to ruwan yana nan ala khilqatihi ma'ana yana nan akan ainihin wato asalinsa na tsarki sannan ya sake kawo mana hadithin ummu adiya Allah ya ƙara mata yadda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta lokacin da za ta yi wa yarsa wanka zainab lokacin da ta rasu ya ce a yi mata wanka bima'in wa sidirin ya ce da ruwa da magarya ya ce waje allafin akhirati kafuran aushe amin kafur ka ga shi an yi wanka irin na tsarki sannan an sanya magarya a cikin ruwan amma shigar magarya ciki ba ta canza wa ruwan suna ko ta warware masa tsarki ba haka shigar kafur ciki shi ma bai sa ruwan ya zamanto mara tsarki ba da haka kenan idan abu mai tsarki ya shiga cikin ruwa bai canza wa ruwan sufofin nan guda uku ba yana nan a matsayinsa na ruwa mai tsarki wa amma in gayyar ahdu awsafil ma shay'un tahirun waqa alai fa innahu hina idin la yasluhu itlaqu ismil ma'i alai amma idan wani abu ya shiga cikin ruwa abin da ya shiga cikin ruwan kuma mai tsarki ne amma ya yi tasiri wajen canzawa ruwan ɗaya daga cikin sufofin nan guda uku to a wannan lokacin baya inganta a bashi sunan ruwa wa inna ma yuqayyadu bima taghayyara bihi sai dai aiwa ruwan kaidi da abin da ya shiga cikin sa ya canza shi idan ainihin wato koko ne ya shiga sai a ce ruwan koko idan ainihin wato soɓarodo aka zuba ya canza masa kala sai a ce ruwan soɓarodo sai dai a yi idafar ruwan zuwa ga abin da ya canza shi fala yuta taharu bihi wannan ruwan ba za a yi tsarki da shi ba inda malik wa shafi'i a wajen imamu malik da imamu shafi'i wannan ruwa ba za a yi amfani da shi ba daga cikin malamai kuma akwai wanda lam ya'tabir hadasma a hadal qisma itlaqan a cikin malamai akwai wanda suka ce a'a ruwan nan kawai kala biyu ne in dai ba mai tsarki bane to najasa ne ba wani zancen cewa wannan ruwan akwai mai tsarki mai tsarkakewa akwai mai tsarki akwai najasa kamar yadda muka karanto karatunmu an fahimta akwai wanda suka ce ruwa kala biyu ne wannan na ukun suka ce ba su yarda da shi ba ma'ana daga at-tahur sai an-najis at-tahir suka ce ba wani ruwa at-tahir in dai har shi mai tsarki ne to in kai tsarki da shi yayi in ku an kai tsarki da shi bai yi ba to wannan ruwan ba sunansa at-tahir ba sunansa an-najis an fahimta a cikin wannan malamai suka ce annal ma'a kismani fakat suka ce ruwa kala biyu ne kawai tahurun wa najis da tahur da najis wa amma tahir la wujuda lahu fi shari'a suka ce amma shari'a ba wani ruwa wai sunansa tahir ba wani ruwa sunansa tahir kuma wannan ra'ayin shine ra'ayin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da kuma ainihin wato Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen Allah ya musu ya ji kansu ya gafarta musu da haka su suka ce ruwa kala biyu ne daga ruwan da ake kira an tahur sai kuma ruwan da ake kira an najis to idan wani abu ya shiga cikin ruwa wato kuma wannan abin najasa ne wastahala kuma ya juya ruwan hatta sara najisan har ruwan ya rikide ya zama najasa fa hukumuhu qaulan wahidan annahu najis wannan ruwan qaulan wahidan ruwa sunansa najasa وقد أجمع أهل العلم على أن الماء إذا غيرته إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة malamai sun yi ijima'i cewa idan ruwa najasa ta canza ɗaya daga cikin sufofinsa guda uku launinsa ɗanɗanansa da sansanansa fa innahu yasiru najisan bi zalika da hakan kawai tana shiga tana canza masa ɗaya daga cikin sufofin nan to yanzu ruwa ya rikide ya zama najasa an fahimta to sai gaba ta uku da muka karanta gaba ta uku shine idan ruwa ya canza amma ba wani abu bane ajinabi ya shiga ya canza shi a'a asalin halittarsa ne haka ko kuma gurin da ruwan yake ne ya yi tasiri wajen ainihin wato canzuwar kalar ruwan ko ɗanɗanansa ko sansanansa to shi kuma wannan suka ce za a yi amfani da wannan ruwan a cikin abin da ya shafi al'ada sannan za a yi amfani da shi a abin da ya shafi ainihin wato ibada هذا الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله واختيار العراقيين من أصحاب مالك وهو قول, الج... وهو قول الجمهور من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن كل ما تغير به الماء مما لا ينفك عنه غالبا لا يسلبه صفة الطهورية لأنه يشق الاحتراز منه فلا يضر تغير الماء بالتراب ونحوه كالنحاس والحديد والكبريت ولو غير أحد أوصافه دعك وانا شيني أبندا ainihin wato wannan ra'ayin da shi mawallafin littafin ya kawo shine kuma ikhtiyarul iraqiyin tunda mun ce imam malik yana da almajirai akwai mazhabin malikiya ta iraq akwai ta magarib akwai ta kaza akwai ta kaza to almajiran imam malik na iraq su abinda suka zaba ra'ayinsu da suka samu daga malamin su imam malik kuma wannan shine ra'ayin jumhur daga cikin almajiran abu hanifa da imam shafi da imam ahmad cewa dukkan abinda ruwa ya canza kuma wannan abun ba za a iya raba shi da ruwan ba to bai warware masa sifar tsarki ba yana nan a matsayinsa na ruwa mai tsarki domin zai yi matukar wahala a iya ɓamɓare shi a raba shi da wannan ruwa ɗin da haka canzuwar ruwan da irin wannan yanayin ba zai canza wa ruwa suna ba yana nan a matsayinsa na suna alma'u at-tahur abbaimta to wa khalafa ba'd al-malikiyya fa qalu yaslubuhu at-tuhuriyya wala farqa fi dhalika bayna ma yashqu at-taharruz min wa ma la yashq ko da yake wasu daga cikin ainihin wato malikiyya din sun saba wannan ra'ayin suna ganin idan shi ma koda ba wani abu bane ya shiga asalin ruwan a haka yake amma matukar ya canza masa kala ko ɗanɗano ko abin nan to ware masa tsarki babu bambanci tsakanin abin da zai yi wahala a raba shi da ruwan da abin da kuma babu wata wahala wajen raba shi da ruwan su a wajen wasu cikin malikiyar suna ganin in dai ruwan ya taɓu ta fuskar kalarsa ko ɗanɗanonsa ko sansanansa to gaskiya ya canza ainihin wato abin nan to wannan kaga muna da ra'ayoyi guda dawa guda biyu akwai ra'ayi na wayancan jumhur wayanda suke ganin cewa wannan ruwan yana nan a asalin tsarkinsa akwai kuma ra'ayi na biyu waɗanda suke ganin in kalarsa ta canza ko ɗanɗanansa ko sansanansa ko da yake abin da ya canza masa kala ko ɗanɗanan asalin ruwan ne ko asalin gurin da ruwan yake ne to wannan su suna ganin zai iya shafar tsarkin ruwan to me ya hujjar wa'incan jumhur i'tibarul haraj haythu rafa'ahu Allah min an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam suka ce idan an yi la'akari da alharaj kunci da takura Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke kunci da takura daga al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda Allah yake cewa wa ma ja'ala alaikum fiddini min haraj sannan imam abin nan imamun nawawi shi kansa ya ruwaito ijma'i ala duhuriyatihi akan tsarkakar wannan ruwan cewa ruwa ne wanda yake mai tsarki wa huwa wato muntaqidin mimma bima zakarna wa la'allahu yaqsidu ijma'a shafi'iyya ibnu qudama rahimahullah ya ce mala yumkinu taharruzu min shi sai yake ganin mala yumkinu taharruzu min abinda ba zai iya yiwuwa ba a kiyaye shi a tsare shi daga ruwan ka tuhulub kaman kainuwa da muka karanta satin da ya wuce wasa iri mayan butu filma da sauran abin da yake tsurowa a cikin ruwa wa kazalika warqi shajar haka ganyen bishiya alladhi yasqutu fil ma wanda yake fadowa yana fadowa kila akwai rijiya kuma akwai bishiya kusa da ita sai ruwan da wato ganyen darbejiya yana fadowa yana fadawa cikin ruwan in ka debo shi sai ka ji dandanan sa yana daci daci kamar na ruwan darbejiya an fahimta to irin wannan aw tahmilu hurri ko kuma iska ce ta dauko wannan abin fatulqihi fi ta jefa shi cikin ainihin wato ruwan wa ma tajzibuhu siyul da kuma abinda wato uh, magudanar ruwa take jawowa min al'idan wa tibin wa nahawi na yayi da abin da ya shafi makamancin wannan fatulqihi fil ma ita ma ta zo ta dura shi a cikin ruwa wa ma huwa fi qararil ma kal kibrit wal qar wa ghayrihima idza jara alaihi al ma fatagayyara bi waɗannan abubuwan sai suka shiga cikin ruwa sai suka canza ruwa kala aw kana fil ardi allati yaqifu fiha al ma ko kuma a inda ruwan yake tsaye a gurin ne wannan matsalar take fa hadha kulluhu yu'fa an ibn al-qudama ibn qudama yake cewa wannan da an yi afuwa a kansa li'annahu yashqu ta'arruz min domin ba zai iya yiwa ba a iya kiyaye ruwan gabarin faruwar haka wa hadha huwa rajihu wannan kuma shine zance wanda yake kauli rajihi bal qala ibn rushd ibn rushd ma yace innal qawla bi annahu yaslubuhu at-tuhuriyata tuhuriyya qawlun shadh خارج عن أصل المذهب فلا ينبغي أن يلتفت إليه ولا يعرج عليه والله أعلم ابن, ابن رشد yake cewa a ce ma irin wannan ruwan wai ba shi da tsarki wannan ƙauli ne wanda yake shaz ƙauli ne shazi wanda ya fita daga asalin mazhabin malikiya da haka kenan maganar da shi abul hasan al-shadili ya kawo a ainihin wato a cikin littafin iziya na cewa dukkan ruwan da ya canza bima huwa min qararihi daga abin da yake matabbatarsa ne matabbatar ruwan ce haka ka duhulubi kamar yadda ya kawo kamar abin da ya shafi ƙasa ta yi tasiri wa ruwan ko kuma kainuwa ta tofo a cikin ruwan ta canza masa kala cewa ruwan yana nan akan tsarkinsa to wannan ra'ayin shine ra'ayin jumhur da haka ko da ka ci karo da wani kauli da yake ganin cewa a indi duhulub kainuwa ta canza ruwa kala an baka waccan ka'ida ta cewa ruwa in yana nan a asalin halittarsa yana da tsarki amma idan ya canza ɗaya daga cikin sufofinsa ta canza to canzuwar tasa tana faruwa ne ta ɓangarori guda biyu idan ta faru ta wata hanya da ba za a iya hana faruwar hakan ba to ruwa yana nan akan tsarkinsa idan kuwa ta faru ta wani yanayi da san'antawar dan adam ce ta canza wa ruwan kala ko launi ko ɗanɗano to a nan hukunci yake cewa wannan ruwan wannan kalar ko canjin da aka samu ta warware masa tsarki Allah ya sa kun fahimci abin da nake son faɗa amin amin yake cewa to sai ya kawo wata gaba kuma yake cewa idan wato waka'atin najasa shi ma duk mun karanta satin da ya wuce najasa ce yak kaɗan sai ta fada cikin ruwa amma bata canza masa kala ba shi ruwan to an samo ruwaya daga imam malik anna zalika la yu'athiru fi daharati wannan ainihin wato najasa da ta shiga ko da yake yak kaɗan ce bata yi wa ruwan tasiri ba ba wani abu da ta canza na kalarsa ko ɗanɗanansa ko sansanansa to wannan abin da ya shiga na najasar ba zai yi tasiri ba game da tsarkin ruwan yana nan da tsarkinsa wa ruya anhu aidan khilafu sai dai kauluka a kawal ne wajen guda uku aka ruwaito daga imam malik akwai wannan kaulin cewa yana nan da tsarkinsa akwai kuma kaulin da ya ce ba shi da tsarki akwai kuma kauli na uku da ya ce makaruhi duk gaba ɗaya a kawal ɗin na imam malik ne kaulin farko ya ce yana nan wannan najasar da ta shiga cikin ruwa yar kaɗan ba ta canza wa ruwan kala ba to ba za ta tasiri ba wajen warware masa tsarki ɗaya ƙauli na biyu ya ce za ta yi tasiri wajen warware masa tsarki ƙauli na uku ya ce ko da yake makaruhi ne ruwan da najasa ta shiga ciki ko da yake ba ta masa tasiri wajen canza masa kala ko ɗanɗano ko sansano ba to makaruhi ne a amfani da shi wannan kan ƙauli nawa kenan hujjar imam malik wajen tsarkakan ruwan mafhumi ne na hadithin Anas radiyallahu an inda yake ta anna a arabiyan hadisin a arabi din nan ya tashi a wani bangare na masallaci ya yi fitsari sahabbai suka taso annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kyale shi da ya gama ainihin wato fitsarinsa annabi ya yi umarni aka kawo zanubin mimma guga na ruwa fasubba ala bauli sai aka zuba akan fitsarin fa zahirul hadith zahirin wannan hadithin yana nuna anna qalilan najasati ashe najasa yar kaɗan la yufsidu qalilal ma ba ta gurɓata ruwa ɗan kaɗan li'anna zalikal mawdi qad duhira min zalikal dhanub domin wannan gurin da aka yi fitsari kaga an tsarkake shi daga ruwan da yake ainihin wato wannan zanub wannan guga guda din na ruwa da aka sai suke ganin najasa mafhumin wannan hadisin yana nuna najasa yar kaɗan ba ta ɓata ruwan da yake ɗan kaɗan wa yadullu ala zalika suka ce abinda yake sake nuni akan haka hadithin abi sa'id al-khudri annahu qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam innahu yustafta min bi'ri bida'a ko buda'a an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da wata rijiya da ake kira bi'ri buda'a wa hiya bi'run ita ko rijiya ce da ba tarkacen da ba a zuba ana zuba matattun karnuka in sun mutu duk sai a jefa su ciki wal maha'id an ce abubuwa na mata na al'ada ma duk ana watsawa a ciki wa adiratun nas har da bayan garin mutane ma duk yana afkawa cikin wannan rijiyar amma da aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay lalle ruwa tsarkakakke ne ba abin da yake ainihin wato canza masa suna kaga kenan wannan rijiyar duk da tarkacen da ake zubawa ba su yi mata tasiri wajen canza mata kaloli ko abin nan sannan ruwan da ke ciki ya fi najasar da ake zubawa yawa da haka innal ma'a tahurun duk da wannan abin da ake zubawa yana nan a asalinsa na ruwa mai tsarki ba abin da ya isa ya gurɓata shi ya lalata shi za a iya amfani da shi kaga wannan shi ma hadithi ne wanda yake sahihi wanda imamu ahmad a cikin musnad ya ruwaito shi da abu dawud da kuma imamu tirmidhi da Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin Sahihul Jami ya inganta shi da kuma Sahih Sunan Abi Dawud sannan Malam Ahmad Shakir a cikin Tahqiqin Musnad shi ma ainihin wato ya kawo hadisin ya kuma inganta shi an fahimci wannan ko sai yake cewa wa hadithu ibn Umar hadisi na uku hadisin Abdullahi dan Umar qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yus'alu 'anil ma yace naji manzon Allah ana tambayarsa game da ruwa yakunu fi falati min al-ard irin ruwan da ke cikin ainihin wato daji cikin jeji wa ma ya nubuhu minas siba wadda da irin abubuwan da suke zuwa su maye wannan gurban su maye wa wannan ruwan su dinga zuwa suna amfani da shi na zakoki da namomin daji faqal da aka yi wa annabi tambaya game da irin wannan dabbobin kagan sun zo kila wajen shan ruwan za su iya fitsari za su iya bayan garin su duk a ciki amma da aka tambaya annabi ya ce idza kana al-ma'u qullataini in dai ruwa ya kai yawan ainihin wato kullatayin wanda kullatayin din nan ana ganin ruwan ya kai lita saba'in shine kullatain idan ruwa ya kai lita biyu da na da saba'in to la wato lam yahmil al-khabath an fahimta sun ce zai kai kamar nauyin kilogram 200 kullatain din nan zai kai kamar nauyin kilogram 200 yana daidai da kuma lita nawa kullatain idan ruwan ya kai wannan lam ya hamilil khabatha babu abin da zai shiga ya lalata masa tsari ko ya abin nan kamar yadda ruwayar Imam Ahmad da Ibn Majah suka ce lam yunajjisu shay babu wani abu da zai najasta shi da aka bisa waɗannan hadisan sai aka fahimci Imam Malik fatawarsa da ya bayar cewa idan najasa ta shiga cikin ruwa bata canza shi ba yana nan a asalin sa wannan ruwayar da aka ruwaito kaji hadisan da suke goyon bayanta to ruwayar kuma da ta biyu da ya nuna cewa ruwan ya tashi daga ruwa mai tsarki ya koma wani abu daban fa wal hujjatu fi riwayat athaniya an malik bi anna qalilan najasati yufsidul ma qaulul imam malik na biyu shine najasa yar kadan za ta iya yin tasiri wajen gurbata ruwa sai aka kawo hadithin abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza stayqada ahadukum min nawmihi fala yagmis yadahu fil ina wai idan ɗayanku ya farka daga bacci kada ya nutsa hannunsa a cikin mazubin ruwa har sai ya wanke da kuma hadithin la ya bulan na ahadukum fil ma'id da'im kada ɗayanku ya bawali fitsari a cikin ruwan da yake baya gudu thumma yaga tasilu fihi sannan ya wanka a ciki fa inna zahira hadithain hadain al hadithain anna qalilan najasati yunajjasu yunajjisu qalilal ma wato ita najasa yar kadan tana iya najasta ruwa dan kadan saboda waɗannan hadisan guda biyu hadisin farko idan ɗayanku ya farka daga bacci kar ya tsoma hannunsa har sai ya wanke fa innahu la yadri aina batat yaduhu kenan a to ko da misali ya san hannun nasa bai da kyau sai ya tsoma an ce kar ya tsoma sai ya wanke in ya tsoma kaga kenan wannan kalilun najasati din tunda la yadri aina batat yaduhu ina dai ake tunanin hannunsa zai kwana kila dai ya fada cikin najasa ko to sai zo ya tsoma shi a ciki ana tunanin tsomawar zai warwarewa ruwan tsarki shi sa aka ce mai ya wanke kafin ya tsoma ashe kaga kalilun najasati za ta iya yin tasiri wajen gurɓata kalilul ma duba da haka sai imam malik a wata ruwaya kuma sai ce kai wannan ruwan wanda najasa yar kaɗan ta shiga ciki ko da yake bata canza shi ba to ba shi da tsarki an fahimci wannan to sannan hadisi na biyu la ya bulanna ahadukum fil ma'i da'im thumma yaga tasilu fihi yanzu in ka duba me yasa aka ce kar ɗayan ku yayi fitsari a cikin ruwa ku diddifi madawwami sannan ya wanka a ciki yana nuna yin fitsarin a cikin wannan ruwan zai iya yi wa ruwan tasiri wajen canza masa suna kenan duba da wannan sai imam malik yake ganin tunda aka ce haka to wannan ruwan ba shi da tsarki ƙauli nawa kenan ruwayarsa ta uku wahiyar ƙaunin bil karaha shi ne ƙaunin da ya ce makaruhi ne shi kuma wannan aljam'u baina adillatai ne a sabiƙai ne wato jam'iye tsakanin dalilan guda biyu hadisan farko da hadisai na biyu a ƙarƙashinsu kuma da ya haɗa su sai ya fitar da kuma matsalar karhancin yin amfani da wannan ruwan shi yasa suka ce imamu abu hanifa da imamu shafi'i su ma sun yi jam'i tsakanin waɗannan a ƙawal na imam malik guda biyu su ma suka fitar a ƙaunin da ya ce haramun ne in kana ma'u kalilan wa bil jawaz in kana ma'u kathiran su ma da suka haɗu sai suka haɗa ƙaunin guda biyu sai suka fitar da cewa haramun ne a yi amfani da wannan ruwan wanda najasa ta shiga ciki idza kana ma'u kalilan in ruwan ɗan kaɗan ne wabil jawaz suka ce ya halatta ya amfani da wannan ruwan idza kana alma'u kathiran idan ruwan da najasa ta shiga mai yawa ne wallahu ta'ala alam an fahimta wa aulal madahib indi sai shi kuma ibn rushd al-maliki sai yake cewa mafi karbuwar mazhab mazahib mazhabobin nan ni a wajena wa ahsaniha kuma mafi kyawu dariqatun fil jam'i wato hanyar da aka bi wajen hada hadisan tunda mun ji hadisan guda biyu ga waɗancan kaga sun fito fili ga waɗannan su ma ka kalle su kuma sai ga fikihun da aka fitar a ciki kamar suna cin karo da waɗancan to sai shi ibn rushd yake cewa hanyar da tafi burge shi tafi kuma kyau shine hada waɗannan hadisan wa huwa an yuhu mana ɗari a hadithu abi huraira a ɗauki hadithin abi huraira wa ma fi ma'anahu da dukkan hadisan da suka zo da ma'ana irin ta hadithin abi huraira alal karahati akan karhanci wa hadithu abi sa'id wa anas su kuma hadithin abu sa'id da hadithin anas waɗanda su kuma suka zo a alal jawaz suna nuna halacci li'anna hadha ta'wil yubqi mafhum al ahadith ala zahiriha a ani hadithai abi huraira hiya min anna al maqsuda biha ta'thiru an najasati fil ma wa haddu al karahati indi huwa ma ta'afuhu an nafsu wa tara annahu ma'un khabith kamar yadda shi ma mai iziya kaga da a ƙarshe da ya kawo wannan sai yake cewa ko da yake makaruhi ne tare da samuwar mai waninsa an fahimta da haka shi ma sai ya ce to yanzu duba da waɗannan hadisai guda biyu da wa'yancan ɓangaren da wannan ɓangaren in an yi jam'in su to za a fitar da matsalar cewa ruwan nan za a iya amfani da shi amma akwai karhanci me yasa saboda dole zuciya za ta kyamaci wannan ruwan yanzu misali sai aka zo ruwa ne sai aka ce ma an yi fitsari a ciki duk da kai ba wata alama da ka gani ta an yi fitsarin a ciki ruwan bai canza kala ba bai canza launi ba bai canza sansano ba amma za ka yi amfani da shi za ka ji me za ka ji kyama to wannan kyamar shine kawai abin da ya sa amma ruwan yana nan za a iya amfani da shi amma in za a samu waninsa kamar yadda muka karanta satin da ya wuce to a yi amfani da waninsa ya fi me yasa saboda in za a yi amfani da shi duk wanda zai amfani da shi ya jance an yi fitsari a ciki ko an zuba najasa ko kaza ya shiga ciki to lallai zuciyarsa za ta kyamaci abin an fahimta zai dinga jin cewa wannan ruwan ruwa ne wanda yake ya gurbata yana kyamarsa wa zalika anna ma ya aful insanu shurbahu da haka in mutum ya zo zai sha aka ce kai an fai fitsari a cikin ruwan ko da yake ga ba wata alama ta yi mutum zai yi me zai kyamaci shan wannan ruwan an fahimta yajibu an yajita ni basti imalahu fil qurbati ila Allah ta'ala to in ku har zai kyamaci shan zai ji wani nau'i duk da in ya sha din fa ba wai wani abu bane amma zai ji ya ji kyamata to ai min babil aula kuma ya kyamaci neman kusancin Allah subhanahu wataala ta hanyar yin amfani da wannan ruwan an fahimta da haka shekul islam ibn taimiyya sai yake cewa arrajihu zance mafi rinjaye annahu yanda al'amarin yake mata ulima duk lokacin da aka gano annan najasata najasa kadista halat ya'ani zabat filma najasa fa ta riga ta narke a cikin ruwa wala yura atharuha kuma ba wani alama na gurbinta ba wani alama da za ka gani lalle najasa ta zuba ciki kuma hatta narke a cikin ruwan ta haɗe da ruwan amma kai baka ga tasirinta ba ta hanyar canzawar kala ko ɗanɗano ko sansananta falma'u ɗahirun kar a tsaya wani kwane-kwane kawai ruwa mai tsarki ne sawa'un kana ƙalilan au kafiran dan kaɗan ne ko mai yawa kawai ka je kai amfani da shi mai tsarki ne wa kadhalika fil ma'iati kulliha shekul islam ya ce ba ma ruwa ba duk wani narkakken abu hukuncin sa kenan aka ce man shanu ko man kaza ko man gyada najasa ta zuba a ciki ka zo ka duba ka duba ka duba ta riga ta narke a cikin ruwan a cikin man ba za ka iya gane ta ba amma in ka sansana baka jin warinta in ka ɗanɗana baka jin ɗanɗananta kuma ga launin ta bai yi tasiri ba wajen canza wannan man gyaɗan kuma man gyaɗa ga shi wajen jarka guda kawai a zuba shi a cigaba da abin nan ingiridiyan ya kawo shekul islam wannan shine ra'ayin shekul islam da aka yana ganin in dai najasa ta shiga akas ba wai kokonto ake ba an tabbatar najasa ta shiga amma ya kaɗan ce ta kuma narke ta saje da ruwan ba a iya ganin alamata wannan ruwan kawai mai tsarki ne ɗan kaɗan ne ko mai yawa وذلك أن الله تعالى أباح الطيبات hujjar shekul islam ya ce domin Allah ta'ala ya halatta a tsayibat dukkan abu daɗa da tsarkaka Allah ya halatta su wa harramal khaba'ith ya haramta abubuwan da suke haramtattu masu ƙazanta wal khabithu mutamayyizun an tsayyib bi sifati shi kuwa abu da yake gurbatacce ana iya tantance shi ya shiga cikin mai tsafta to tunda wannan dan kadan ne ya shiga cikin mai tsafta ya sace da mai tsafta har ma an kasa gane shi ya ɓace yanzu ya zama mai ɗayibat kawai yukin amma da ya kwarara da yawa ta yanda yana shiga ya yi tasiri ya canza wannan abtayyib din har ma ga tasirin khubus din yana fili ana jin warin abin a ciki ana jin kaza to yanzu wannan ya tashi daga abtayyib ya koma mai khabith fa idza kanat sifatul ma wa gairi sifatu tayyib dunal khabith in dai siffar ruwa tana nan da ba ruwan ba kadai da wani ruwa siffarsa ta kasance tana nan siffar ɗayyib tsabtataccen abu dunal khabith ba siffar datti ko kazanta ba wajaba dukhuluhu fil halali dunal haram wajibi ne a shigar da wannan abun cikin halal ba cikin haram ba an fahimta in kana son wannan ƙarin bayanin ka koma majmu'ul fatawa ainihin wato na shekul islam ibn taimiyya sai ya sake cewa wa mimma yubayyinu zalik abinda zai ƙara fito maka da wannan matsala fili ka ƙara ganewa kar ka samu rudu annahu lawwaqa khamran fi ma'in misali giya ce sai ta zuba a cikin ruwa wastahalat tan zagwanye ta narke a cikin ruwan thumma sharibaha sharibun sai wani kawai shi kila bai ma san da ita ba kawai sai ya zo ya dauka ya sha ya sha giya na'am ya sha giya ya ce lam ya kun shariban lil khamr ba za ka taɓa mai hukunci ka ce ya sha giya ba wa lam ya jib alaihi haddul khamr kuma ba za a yi masa haddin shan giya ba id domin lam ya buka shay'un min da'amiha ba wani abu na ɗanɗanan giya da ya yi saura a cikin ruwan wa launiha ba wani abu na launinta warihuha ko warinta a ciki da aka shi ya sha ya sha me ruwa ya sha an gane wannan sai ya sake ba da wani misalin don ka gane ya ce walau subba labanun ra'atin fi ma'in nonon mace sai aka zuba shi a cikin ruwa wasta hala sai ya narke a cikin ruwan hatta lam ya buka lahu athar ta yanda ma ba wata alama da za ga cewa an zuba nonon mace a ciki wa shariba difulu zalikal wa shariba difulu zalikal ma sai dan yaro karami sai ya ɗauki wannan ruwan sai ya sha ko aka bashi ya sha lam yasir ibn haminar raba'a yanzu shikenan ya zama ɗanta na shayarwa na'am ya zama ɗanta na shayarwa me ya sha nonon ta ya sha ko ruwa ya sha kenan mas'alar ta fito amin amin to sai mas'ala ta ƙarshe dai a cikin babin ku ya haƙuri don mu abin nan alma'ul musta'amal gaba ta ƙarshe ruwan da aka yi amfani da shi kamar yadda muka tambaya satin da ya wuce shine ruwan da ana na alwala ne amma sai yake zuwa wani guri mai tsarki sai yake taruwa a gurin an fahimta wa idza kana alladhi baqiya fil ina ila yakhlu min wuqu'i ba'd al musta'mal fi fa idza jara al ma'u al wudu fa idza jara ma'a al wudu'i aw al ghusl wa tajamma'a fi makanin dahirin fa huwa bakaruhun li'annan nufusa ta'afu yake cewa idan ruwa na wanka ko ruwan alwala sai je na ta taruwa a wani guri mai tsarki to makaruhi ne a amfani da wannan ruwan saboda zuciya za ta dinga kyamatarsa fakanal aula tarku da haka abin da yafi dacewa shine a bar wannan ruwan ila gairihi a ji a amfani da wani mimma la ta'afu nafsu daga irin abin da rai ba za ta kyamace shi ba an fahimta shi sa mai mawahibul jalil sharhi ne na muktasarul khalil ya faɗi dalilai da dama na kar a da suka sa malamai suke ganin wannan ruwan wanda aka yi amfani da shi a alwala ko a wanka ya dinga taruwa ba za a yi amfani da shi ba an fahimta a cikin littafin su suke ta wato malamai sun yi saɓani game da illa karhancin ruwan da aka yi amfani da shi ko kuma haramcinsa a ƙawal ne da yawa daga ciki faƙila an ce li'annahu uddiyat bihi ibada domin za a bayar da ibada za a yi wata ibada ne da wannan ainihin wato ruwan an yi amfani da shi shi sa suke ganin makaruhi ne ruwan da an riga an wawwanke gaɓoɓi an yi kaza ya taru kuma a sake ɗiba a yi amfani da shi a ji a yi ibada da shi wani kaulin kuma suka ce li'annahu li kaunihi la yu'lamu salamatu min al domin ba a da tabbat ba a da tabbas na kubutar wannan ruwan daga datti tun da gaɓoɓi ne aka dinga wankewa shi yasa wasu malamai suka ce duba da wannan ba ka da tabbas na kubutar ruwan daga datti to shi yasa ba za a yi amfani da shi ba wakila wasu kuma suka ce innahu qad zahabat quwwatuhu fi ibadatin fala yaqwa li ibadatin ukhra ai shi wannan ruwan kuzarinsa da ƙarfinsa ya riga ya tafi domin already an riga an yi amfani da shi wajen yin wata ibada da aka zo ka ɗebi ruwa shi ma mai sinadarai da kuzari da ƙarfin da shi ma za ka tunkari wata ibada shi ya fi wannan ruwan already an riga an kwararar da shi wajen wata ibada don haka ƙarfinsa ya ragu wajen yin wata ibada da haka bai kamata wannan ruwan da ƙarfinsa ya yi rauni kuma ka ɗebe shi ka ce za ka kuma yin wata ibada da shi ba kamata ya kai maka ɗebo wani ruwan mai ƙarfi ka yi amfani da shi wasu kuma suka ce a abin da ya sa ya zama makaruhi saboda wannan ruwan ruwan zunubai ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka yi alwala in ka wanke fuska ka zubar da me zunuban fuska in ka wanke hannu ka zubar da me in ka wanke kafa ma haka to wannan ruwan da aka na wanke zunubai kai kuma yaka zo ka wanke ka sake amfani da shi wajen an bayyanta wasu kuma suka ce innahu lam yunqal anis salafi jam'u zalika wasti'malu gaskiya magabata tun daga sahabbai har waɗanda suka biyo bayan su ba a taɓa ruwaito wani daga cikin magabata yana tattara irin wannan ruwan kuma ya amfani da shi ba warrajihu fi ta'lilil karaha kaunuhu mukhtalifan fi tuhuriyati a ƙarshe dai shi malamin mai mawahibul jalil yake cewa zance mafi rinjaye dalilin karhancin sabida ruwa ne wanda an yi kai kawo an yi saɓani game da tsarkinsa ko rashin tsarkinsa to ya za ka zo za ka yi ibada kuma shi kansa ruwan da za ka yi ibada da shi ana ta tafka musu akan yana da tsarki ko ba shi da tsarki kawai ka tafi ka je ka nemi mai tsarki ka yi amfani da shi duka huta mana ina fata an gane ya ce wa kad waqa al ikhtilafu bayna ahli al ilmi fi dhalik fa dhahaba jumhuru salaf jumhur cikin salaf sun tafi ila annahu ya baka mutahhiran wannan ruwan fa mai tsarki ne wannan shine ra'ayin jumhur wannan ruwan duk da wannan tawile tawilen da muka ji mai mawahibul jalil ya faɗa yace wannan ruwan jumhur suka ce wannan ruwan mai tsarki ne ma dama lam ya kharuj an ismil ma'il mutlaq matukar bai fita daga sunan ruwa ba in dai duk in ya taro in ka je ka kalle za ga wannan ruwa ne mutlaq gashi nan tarwal da shi ba canzawa kala ba canzawa ɗanɗano ba canzawa sansano shikenan kawai su jumhur suka ce ruwa ne mai tsarki walam tukhaliduhu najasatun kuma ba wata najasa da ta takuda da ta gauraya ta cakuɗa da shi fa aksarat fi ihda usafi ballantana a ce ta yi tasiri wajen canza ɗaya daga cikin sufofinsa wa hadha madhhabu ali bin abi talib da aka in aka yi alwala ruwan ya je taru a wani guri ko mara lafiya ne aka zo ya dinga yi a cikin wani mazubi wata roba ruwan ya taru aka duba aka ruwan yana nan bai canza kala ba bai canza ɗanɗano bai canza sansanansa ba wannan mazhabin imam malik ne wannan ruwan za a iya amfani da shi wajen yin ibada وابن عمر وانا شيني رأي عبد الله بن عمر وابي امامه دا ابو امامه وهو المشهور من مذهب مالك كما شيني مشهور مذهب امام مالك واحدى الروايتين عن الشافعي واحمد كما داي daga cikin riwayoyin imam ahmad da imam shafi'i wa mazhab ibn hazm kuma wannan shine mazhab mazhabar ibn hazm al-andalusi wa ibn al-munzir da ibn al-munzir waqtarahu shaykhul islam kuma wannan shine ra'ayin shaykhul islam ibn taymiyyah daga cikin abin da zai karfafi wannan dalilin cewa ruwa fa yana nan akan tsarkinsa na farko annal asla an wato annal ma'a tahurun asali ruwa mai tsarki ne la yunajjisuhu shay kamar yadda muka karanta hadisi wannan ruwan da aka yi alwala da shi ko aka yi wanka ya je taro a wani guri sunansa ruwa eh kenan kawai alma'u tahurun la yunajjisuhu shay illa idza tagayyara mai ahadu awsafi aw kharaja an ismil ma'il mutlaq ko kuma ya fita daga cikin suna mutlaq bi mulaqati tahirin ya hadu da wani abu mai tsarki kuma ya zama kunun zaki ko ya zama soɓarodo ko ya zama kaza da sauransu na biyu suka ce kada sabata ai ya tabbata anna sahabata radiyallahu anhum kanu yasta'miluna fadla wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa sahabbai suna yin amfani da ragowar ruwan alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadithin abu juhaifa ko annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito da garjin rana aka zo masa da ruwan alwala ya alwala mutane suka kama ɗiban wannan ruwan alwalar tasa suna shashafawa a jikinsu saboda neman albarka alhafiz ibn, ibn hajar a cikin fatihul bari yake cewa wannan suna ɗiban ragowar ruwansu su yi amfani da shi yana ɗaukan ma'anar an ya kunu tanawalu ma salamin a ba'i wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam abin da yake kwarara daga gaɓoɓin annabi sallallahu alaihi wasallam shi suka dinga tara an fahimta wa fihi dilalatun bayyana ala taharatil ma'il musta'mal wannan wato akwai dalili bayyananne da ke nuna tsarkin ruwan da wani ya amfani da shi ya taru a wani guri na alwala ko na wanka akwai hadithin miswar bin makarama wa idza tawadda annabi sallallahu alaihi wasallam miswar yake ta idan manzon Allah ya zo yana alwala kadu ya qatatiluna ala wudu'ihi rigima ake riris ana fada ana kusan a kaure da fada wajen tarar ruwan alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ga hadithin abi Musa al-Ash'ari ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a kawo masa ƙwarya a cikinta akwai ruwa sai ya wanke hannunsa da fuskarsa a ciki ya kuma yi tofi a cikin ruwan sannan ya cewa abu musa ash'ari da bilal ishraba minhu ya ce ku shanye wannan ruwan wa afriga ala wujuhi kuma wa nuhuri kuma ku zuba ragowar a fuskokinku da kirjinku na uku suka ce kanar rijalu wan nisa yatawadda'una ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jami'an mata da maza sun kasance suna yin alwala a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya kunna na tawadda'u mun kasance in ji Abdullahi dan Umar muna yin alwala na hannu wan nisa da mu da mata ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin daga mazubin ruwa guda ɗaya nudili fihi aidina muna kusanto da hannayen muna zubawa muna wankewa yana komawa ciki an fahimta sannan hadithi na hudu suka ce hadithin ibn abbas manzan allah sallallahu alaihi wasallam kana ya ga tasilu bi fadl maimuna manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wanka da ragowan ruwan maimuna ibn al-mundir yake cewa wa fi ijma'i ahli al-ilm anna nadal baqi ala a'da'i al-mutawaddi lalle danshin da yake ragowa ko yake disa daga gabobin mai alwala wal mughtasil da kuma ruwan da ke disa yake daga daga jikin mai wanka ala thiyabihi ma a, wato idan yanzu kai alwala ko kai wanka ragowar ruwan da yake diga ila gashinka da abin nan yana zubowa ila wankan janaba kai sai ruwan yake dizowa a kayanka yanzu ruwan kayanka najisa ne ko mai tsarki ne na'am to kaga dalilin ala taharatul ma'il musta'mal shi wannan ruwan da yake digowa ba ma'ul musta'mal bane na'am suka ce wannan yana sake nuna maka tsarkin ruwan da aka yi amfani da shi yau wa idza kana tahiran fala ma'ana liman ilma in ku har an yarda wannan ruwan shi ma da yake disowa ba za ka ce ruwan tsarki ne kai amfani da shi da haka sai ka je ka cire wannan kayan ba ka yarda wannan ruwan da yake disowa mai tsarki ne to shine dai ai yake diga din yake kwarara daga gabobinka ya taru a wani guri shine dai ma'ul musta'mal din da aka suka ce ba abin da zai hana alwala da wannan ruwan in ku za a ce ba za a alwala da shi ba to sai da hujja wasu akwai wani kaulin shi kuma wasu cikin malamai sai suka ce innal ma al musta'mal shi fa ruwa al musta'mal da aka yi amfani da shi dahirun gairu dahuri to kaga an ka koma magana mu ta dazu cewa fa ruwa kala biyu ne ba wani zancen dahirun dahurun najisun to amma wayannan ala haddi qaulihim cewa ruwa ya kasu kashi uku akwai dahur akwai dahir akwai kuma najis to sai suka ce ma'ul musta'mal dahirun suka ce ma'ul musta'mal ruwan da aka yi amfani da shi tsahirin mai tsarki ne amma gairu ɗahurin to tun da gairu ɗahurin ne fala yarfa hadasan wala yudahhiru najasan ba zai ɗauke wa mutum kari ba ba zai kuma iya tsarkake najasa ba wa bi hadha qala malik wal auza'i wa shafi fi ihdar riwayatayn wannan shine abin da imam malik ya faɗa إمام الأوزائي إمام الشافعي a ɗaya daga cikin ruwayoyinsu ashabun ra'ayi wajatum annahu laysa ma'an mutlaq hujjarsu suka ce wannan ruwan ba ruwa bane mutlaq shi ko ruwan da ake tsarki da shi shine ma'ul mutlaq daga cikin abin da suka kafa hujja da shi su ma suka ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam naha ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana an yutawadda'ar an yatawadda'ar rajul bi fadl dahuri bi fadl dahuri mar'a ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutun yayi alwala da ragowar ruwan tsarkin mace wajhul istidlal suka ce annal muradu bi fadli dahuriha ba saqata min a'dha'iha wato abin da yake gangarowa yake saukowa daga gabobin ta shi ake nufi da aka can da aka ce annabi yayi wanka da ruwan mai ragowar ruwan maimuna shine dai wannan wanda yake gangarowa daga gabobin ta suka ce kuma ga hadithin abi huraira la yaghtasilu ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junubun قالوا سكت لأن المراد من نهيه أنه لا يسير مستعملا نأكو سكت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه احتاجوا في مواطن من أسفارهم الكثير من, من أسفارهم الكثيرة إلى الماء ولم يجمع المستعمل لاستعماله مرة أخرى فتركه يدل على عدم إجزائه سكت النبي صلى الله عليه وسلم لصحابانسا أي سنبكاتو a wurare daban-daban na tafiye-tafiyensu masu yawa suna da matsananciyar bukata zuwa ga ruwa amma duk da bukatar da ake da karancin ruwa ba a taba jin sun tattara ruwan da wani ya amfani da shi ba don kuma wani ya sake yin amfani da shi tattare da tsananin bukata da karancin ruwa da ake da shi a halin tafiya da haka barin wannan da suka yi yana nuna rashin halaccin yin haka amma dai shi ma dai a ƙarshe mala ya ce warrajihu zance mafi rinjaye bayan duk wannan kaiwa da komowa da muka ji ra'ayul jumhur ra'ayin jumhur mafi yawan malamai shine zance mafi rinjaye li quwwati adillati saboda karfin dalilan da suka kawo wallahu ta'ala a'lam kenan alma'ul musta'mal za a yi amfani da shi ko ba za a yi da shi ba mai tsarki ne ko ba mai tsarki ba ne shine kawai khulasatul qaul an fahimta za mu shiga dama mun zo karshe za mu shiga sabon fasali kuma an ce lokaci ya yi to yanzu mun kare fasalin da ya gabata satin da ya wuce wannan shine sharhinsa yanzu insha Allah satin da za mu shiga in muka zo za mu dinga yin karatun tare da sharhi dan in muka gama babu ya zama to ba sai mun sake komawa baya ba insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana sannan a satin ne ina ganin za mu karanta manzumatul baiquniya kuma yadda za mu yi karatun faɗa zan ya dinga rera zan yi kuna rera kuna faɗa yawo